الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل سنة وإن لعمودي ومسافر لم يجد سيره لكسوف الشمس ركعتان sunna rakata ne shi ne na fa'il na sunna an sunnanta sallah raka biyu waɗin li'amudiyin ma'ana an sunnanta wa ainihin mutane sallah raka biyu wato mutumin ko da mutumin ƙauye ne ba mutumin birni ba ko musafirin kuma ko da matafiyi ne in dai lam ta jidda sai ruhu tafiyar tashi ba ta tsananta ba ma'anar tsanantar tafiya sama kuma? Aha, lam ya cidda khairuhu in je tafiyan nashi bai tsananta ba, kaga kenan in tafiya ya tsananta ba sunna ba ne ya tsaya ya yi wannan sallan da za mu faɗi, saboda sallah ne mai jan lokaci sosai. Shi yasa aka ce matafiyi dai in tafiyan bai tsananta ba, tsanantar tafiya din ya danganta da inda ya dosa. misali akwai wani abu muhimmi da ya dosa yake so ya je wanda in ya ɓata lokaci wannan abin zai kubce masa to yanzu a nan dan za a yi wannan sannan ba sunna bane shi ne sai matafiyin da tafiyar bata tsananta ba ko da ma ya da zango ko da ma ya zo ne zai ɗan yi kwanaki a wannan kwanaki yana da lokacin da zai iya zuwa ya yi wannan sallan ba tare da ya shiga matsala ba to sunna ne a gare shi yayi wannan raka biyun likusu fi shamsi domin kiskewar rana. Kusuf, bilkaf da bilka wasu malamai suka ce suna da bambanci wasu suka ce kalmomi ne mutaratibat. Mai kaulatan da mai ka wanda suka bambance suka ce mai kaf shi ne dishewar hasken rana. meka kuma shine dishewan hasken wata idan ka bambance kenan idan ko ka ɗauka kalmomi ne wanda suke tafiya tare da juna da ma'ana ɗaya sai ka ce kowanne za a iya bashi kowanne za ka yi amfani da kusu a ainihin rana da wata haka nan za ka yi amfani da kusu a rana da wata kowanne malaman duka sun tabbatar shine yace an sunnanta yin raka biyu din nan na nafila likusufi shamsi domin kiskewan rana. Kiskewan rana shine ainihin tafiyar da hasken ranar. A ce yau an wayi gari rana ta samu matsala babu haske gaba ɗaya ginin to sunna ne a a wannan sallar. Ko kuma tafiyar da wani sashin haskenta. A ce a cikin ranar akwai wani ɓangaren da bai samu cikakken hasken shi ba. To a nan wajen tafiyar da tashin hasken ranar malamai suka ce sai idan kowane mai ido in ya gani zai iya gane rana ta yi kusuf a wani ainihin bangaren ta amma idan kusuf din mutum ba zai iya ganewa ba sai arul hai'a wanda suka karanci ainihin sifar ranar su ne za su iya cewa yau an yi kusuf har sai ka sa wani kwalba ko na ba ka gani to wannan ba sunna ne a jiya sallah don wannan ba sai kusuf na zagiri ko da wani ɓangaren ranar ne ya zama a zahiri duk wanda ya gani zai tabbatar da yau ranar na akwai matsala to a nan in an samu irin wannan sunna ne a fita a je a yi sallan nafila a ta biyu kuma shi wannan sallan sirran karatun shi a boye ake yi saboda dama ka'idan nafila daga rana ta fadi zuwa kan huduwan alfijir dukkan nafila gaba ɗaya karatun su a bayyane yake daga guduwan alfijir zuwa faduwan rana dukkan nafila karatun su a boye ake yi sai dai nafilolin da suke da kutuba in nafilan da yake da kutuba karatun shi a bayyane ake yi amma duk wanda bai da kutuba karatun shi a boye ake yi kamar yanzu kaga wannan kusuf din ba shi da kutuba sai dai kawai misali ne an gama limami yau mutane wa'azi amma ba shi da kutuba sarere da ake yi saboda haka karatun shi a goyi ake yi to a nan malamai suka ce to me yasa a filin arfa ranar ainihin sallan arfa liman yake karatun sallan azhar a goyi kuma gashi ana mata huduba sai aka ce to ai huduban arfa din ba ana yin huduba can sallan bane ana yin huduba ne don ma'aikata a faɗakar da su abin da suka sa a gaba saboda haka shi yasa ranar ainihin arfa ga shi za a yi huduban amma za a yi karatun sallan a ɓoye saboda sallan a wani abu ne daban huduban arfa wani abu ne daban amma dukkan wani sallah ne huduba in dai da rana za a yi karatun shi a ɓoye ake a bayyane ake biziyadati iyamaini warku aini kuma shi wannan nafila na kiskewan rana bambancin shi da sauran nafila shi ana ƙara mar tsayuwa biyu da ruku'u biyu. Kaga kowace nafila da muka sani ana tsayuwa ɗaya ne da ruku'u in ka ɗago sai kai sujada biyu ba, to ita wannan nafilan idan ka zo za ka yi ta za ka ƙara tsayuwa da ruku'u. Idan ka zo kai kabbara za ka yi karatu. In ka gama karatu za ka yi ruku'u, in ka gama ruku'u za ka ɗago in ka ɗago za ka sake yin wani karatu ɗin sannan ka ƙara yin wani ruku'u sannan ka ɗago sannan ka je sujada ruku'u biyu tsayuwa biyu ake mata ita wannan ainihin nafila a kowace raka akwai ruku'u biyu akwai tsayuwa biyu bambanci da sauran rako'i kowace raka tsayuwa ɗaya ne da ruku'u ɗaya aha biziyadati qiyamaini wal qu'ani ba to wa raka'atani raka'atani sannan an sunnanta sallah raka'a biyu raka'a biyu raka'a biyu yi kususi samarin domin kiskewan wata yau kuma idan da daddare ne wata ya samu matsala na kusu to shi kuma an sunanta a yi raka'a biyu biyu shi ba raka'a biyu kaɗai ake yi ba za a rika yi raka'a biyu raka'a biyu raka'a biyu za ka rika yi in ma ɗayan uku ya faru kana yi kana yi har zuwa ranar kai har zuwa watan ya yayi ya zama wannan kusurin ya yayi ko kuma ana nan ana nan watan yana tafiya yana tafiya ya je fada ko kuma alfijir ya hudo a ukun nan in ba yi ɗaya ba har yanzu sunna ne ka ci gaba da yi shi yasa ya ce wa raka'atani raka'atani li kusufi kamari kan nawafil amma shi kamar sauran nafil fili ake ruku'u ɗaya kaiwa ɗaya sai dai kuma za ka rika maimaitawa raka a biyu biyu har zuwa kafin ɗaya daga cikin ukun nan ya faru kuma jaran shi karatun shi a bayyane ake yi tun da sallan dare ne bila jam'in kuma shi ba a masa jam'i sallan kissewan wata ba a saruwa a yi sallan ma balle a taru a yi ta zikiri a yi ta yawo ana dukan mutane ana kaza taro na sallah din ma an hana kawai rana ta yi wata ya kusu ɗaya to kowa ya koma gida kowa ya je ɗakin shi ya yi ta nafila har ko bacci ya kama ya bacci ya buge shi ko ran watan ya yaye ko watan ya je ya fada ko alfikir ya hudo wannan kissewan wata kenan wani jiba bil masjidi wani jiba an so bil masjidi a yi wannan sallan kusufi shamsi din bil masjidi a masallaci kaga yanzu anan sai da ya ceto da sallan kissewan wata sannan kuma da ya ce wani jiba bai maimaita wancan din ba bai ce wani jiba salatu kusufi shamsi ba sannan kuma nan yana nufi ba salatu kusufi shamsi yake nufi ba kusufi kamar ba to me yasa bai maimaita shi ba saboda a kan shi ake magana in kun lura wannan wa raka'atani raka'atani din ai arifi ne kawai adabi ne aka yi akan wancan amma asali magana akan wancan ake yi saboda haka na ibfai din shine wani jiba salatin da kusufi الشمس بالمسجد in sallan na kisfewar rana ne an so a yi shi a masallaci ana so a yi jam'i a masallaci kun kusu bi shamsi wa qira'atul baqara kuma an so karanta suratu bakara gaba daya a raka'anta na farko summa muwaliyatiha sannan surori uku da suke bin bakara fil qiyamat a cikin tsaye-tsaye guda uku yanzu misali raka'an farko a tsayuwan farko na raka'an farko idan aka yi fatiha liman zai karanta bakara gaba daya dan ana so kan a gama sallar ranar tsaye idan ya gama karanta bakara gaba daya sai ya yi rukuku idan ya yi rukuku ya ta tasbiya ya ta tasbiya tsayin tasbiyin ya kai kamar karatun suratu bakara yawwa sannan ya dago in ya dago sai ya karanta fatiha ya karanta ali imran gaba daya sannan sai ya tsara rukuku a rukuku ma ya dade kamar ali imran sannan ya dago ya ce sami Allahu liman hamidahu ba to kaga ya gama rukuku biyu da tsayuwa biyu ba sannan sai ya je sujada a sujadan ma a wani kaulin ana so ya daɗe kamar ruku'u ɗin a sujada biyan amma wajen zama tsakanin sujadu wannan zai yi kal'adi ne kamar zama da aka saba idan da wani da iya ba ya za a iya ba akwai yadda za a yi bari mu ce akwai yadda za a yi ka gane idan ya gama wannan raka'ar idan ya shiga raka'a ta biyu a raka'a ta biyu a tsayuwanta na farkon ya karanta fatiha sai karanta suratul nisa gaba daya idan ya gama ya yi ruku ya dadewa kamar na suratul nisa sannan ya dago sai ya sake fatiha sai karanta suratu mene al-ma'ida gaba daya in ya karanta ma'ida sannan sai ya ruku ya dade kamar karatun suratul ma'ida sannan in ya dago sannan ya je sujada sujadu biyun su ma sai su zama kamar ruku biyu sannan ya dago sai a yi tayya a yi sallama kuma a duba a gani ko ta yayi na? Wanne? kamar ya ko a ba sujada ne kowane sujada kawai zama tsakanin sujada ne zai kamar yadda aka saba amma kowace sujada tsayin ke kai kamar na ruku shi ne ba gashi ba ya ce me mutuwa da ta fi kiyama ko wa wa'azun ba'daha kuma ana so limamin in an gama sallan yayi wa jama'a wa'azi ba da bayan sallan duk da dai babu hudu ba ba a so a yi a watsi ba a yi wa mutane wa'azi a fadakar ba sannan warraka a kan kira'ati ya dade a ruku'un kamar dade wanda yayi a karatu sannan wasa da kan ruku'i ya yi sujada shi ma dadewa a sujada ya zama kan ruku'i kamar ruku'i to wannan shine tsarin sallan kisewar hasken rana to kasancewar mutumin da zai yi sallan ba makarancin ƙur'ani ba ne ko kuma bai haddace wayannan surorin ba yaya ɗayan biyu dama farko cewa muka yi wani zuba mustahabi ne dan mutum ya bar mustahabi sai ne sannan abu na biyu ce a aishi yana so ya samu mustahabi sai mu ce akwai hanya malamai suka ce a raka'a na farko a tsayuwan farko a raka'a na farko ka karanta kulhuwa ɗari biyu da tamanin zai kai adadin bakar zai kai ayyashi ma ruwa kuma ba burani guda bane ruwa muna so eh sai faton da malamai suka bayar muke so mu tabbatar muna so a fitar da kulguwa dubu ne a cikin wannan sallah a tsayuwan farko a raka'an farko za ka yi kulguwa ɗari biyu da tamanin idan kai ruku ka dago kai fatiha sai kai kulguwa ɗari biyu da sittin sannan in kai sujada biyu ka dago a tsayuwan farko a raka na biyu za a karanta kulwa ɗari biyu da arba'in sannan idan kai ruku ka dago kai fatiha za a karanta kulwa ɗari biyu da ishirin kaga idan ka haɗa ka samu kulwa tudu to wanda ya wannan in bai fi mai wancan ba mai wancan ba zai fi shi ba saboda mun san dai matsayin kulwa a cikin sallah ko yawwa wakacewa kan idi lokacin sallan kisiyewar rana kal idi kamar lokacin sallan idi ne min hillin nafli kenan daga lokacin da nafila ya halatta lokacin da rana ta fito ta daga har zuwa kafin lokacin zawwal wa tudraku rak'atu bir ruku'i ana liskar rak'ar bir ruku'i da ruku'in wannan sallah yanzu misali kai kana so ka samu sunnan sallan kuso kuma kai gaskiya karfin ka ke kai ka iya wannan tsayuwa da ruku'in ba za ka iya hawan shaida kana ta harkokinka a yi raka'a na farko a gama karatun raka'a na farko a shiga raka'a na biyu shi ma a yi ruku'u na farko a dago a sake yin ruku'u na biyu a ruku'u na biyu ma kana yi a kan ka jira ka jira ka jira sai sun kusa dagowa kawai sai ka zo ka bi kuma ka san kwarai kuwa kana kan ainihin wannan sallar a ruku kuɗinta na ƙarshe yawwa sai ka yi gashi ɗan lokacin ka kaɗan amma kuma ta riski sallah wala tukarrar kuma ita wannan sallar ba a maimaita ta ba kamar sallan kusufin kamar bane da ake maimaitawa idan an yi guda ɗaya ko ya yaye ko bai yaye ba shi kenan an samu wannan sunan ba za a maimaita ta wainin jallar idan ta yaye fi a sinadiha a tsakiyar sallar fa ana cikin yin sallar an yi raka daya an shiga raka na biyu kawai shi ke yara ta ga an gama ta yaye ta yaye ta yaye to yanzu ya zani yi fa fi itmamiha a cikin dole a ci gaba a cike sallar an rike na cikin ibadan da ka fara ba za ta ainihin yanke ta ba dole ka ci gaba ka cike kan nawafili kuma cikewan kamar ainihin nafil fili ma'ana an yi raka na farko da ku biyu ba to ana shiga na biyun sai ranar ta yayi to yanzu ya za a yi wasu malamai suka ce sai a cike ta kamar sauran nafil fili dama ai dalili ne yasa ake ruku'u biyu da da da tsayuwa biyu din dalilin kusuf ne kuma yanzu wannan kusuf din ya yaye tun da ya yaye shi kenan kawai sai ku cike shi kamar sauran nafila ku yi ruku'u da ku dago ku yi sujada ku yi sallama kan nawafil wasu kuma suka ce a za a cike ta kamar yadda take amma a nan inda ba ka samu raka a guda kenan amma idan ko raka ɗaya ba a yi ba ta yaye to wannan kan ba wani ainihin kaulani za a cike ta ne kamar sauran nafiki wa kujima fardun khifafa watuhu ana gabatar da ainihin farillan da ake tsoron kuɓucewan shi yanzu misali ga sanyin cikewar rana ga shi rana ta yi fito sannan ga wani abu wanda yake shi ma yin shi farilla ne sannan kuma shi wannan abin an tsaya za a yi kusur din nan wannan abin zai kauce to yanzu a bar kusur din a bar sallan kusur din a gabatar da wannan abin da ake tsoron kucewar shi a matsayin shi na fare yanzu misali wani mutum ne ya rasu jikin ya fara lalacewa kaga wajibi ne a je abin da suka yi sai su lalace ko sai kuma ga rana ta yi kuso yanzu wanne za mu yi mu bar wannan sallar a yi kokarin a yi jana'izan nan in an gama sannan sai a zo a yi salatul kusuf din in ba su yaye ba kuma rana ta yi zawar ba kaga kenan ana gabatar da farillan da ake tsoron kubucewan shi kuma kusufun sannan idan suka yi karo tsakanin sallan idi da sallan kusuf ana gabatar da kusuf a kan sallan idi yanzu misali duk da dai malaman hai'a sun ce ba zai yiwu ba don sun kwatanta kusuf ɗin a wasu nau'i na kwanaki wanda ba zai taɓa yiwuwa ya zo a kwanakin idi ba amma duk da haka malaman fiƙi kuma suka ce inna Allah ala kulli shay'in kadir ba Allah yana da iko komai ranan da ku a ilimin ku ba zai yiwu din ba Allah yana iya kawo abin a ranar saboda haka sai aka ce yau gashi ranar idi kuma rana ta yi kuso wanne za mu yi sallan idin ko sallan kuso a gabatar da sallan kuso ɗin kafin a yi sallan idi saboda me saboda ita sallan kuso tana da lokacin da ba a san hakikanin shi ba lokacin ta ɗaya juni daga lokacin da ya halatta a yi nafila zuwa kafin rana ta yi zawal ɗin ranar ba ta yaye ba amma in ranar ta yaye kuma ko da daga yin kusur ɗin zuwa minti ishirin ne ranar ta yaye shi kenan lokacin ta ya wuce kaga ita ba garantin zai kai zawa shi kuma sannan iri garanti tana da damar ka bari sai kusa da zawal ma ta wuce kaga kenan in an ce a fara yin idin ba mamaki kafin ku gama idin ranar ta yaye kaga ba za ku samu sunan sallan kusur ba amma idan aka ce a gabatar da sallan ku so kai ba mamaki kafin ku gama ma ranar ta yaye ku cike sallan ku a matsayin lafiya kuma ku zo ku samu gida saboda haka za a gabatar da sallan ku su akan sallan gidi shi ne ce sun mu ku su kun sannan ana gabatar da sallan ku su akan sallan gidi sun ma in sannan kuma idan ranar gidi ya gamu da ranar da ake bukata a sallar roƙon ruwa ana gabatar da sallar idi a kan sallar roƙon ruwa sai aka ce an sa ranar sallar roƙon ruwa sai ya dace kuma shi ne ranar sallar idi sai yanzu ya za mu wanne za a yi na roƙon ruwan ko na idin sai mu ci a gabatar da sallar idi saboda sallar roƙon ruwa ba shi da ƙayyadaccen rana kowace rana za ku yi kwafi amma sallar idi yana da ƙayyadaccen rana wanda in wannan ranar ta wuce wata rana ko kai sallar idi a matsayin idi ba sai ba saboda haka za a gabatar da idi akan sallar roƙon ruwa sannan wa ukhira istisqa'u yawmin akhar idan aka samu wannan karo din na istisqa'i da sannan idi an fito a jinkirta sannan roƙon ruwan ma zuwa wata rana daban saboda me saboda an sa gabatar da idi a kan sannan roƙon ruwa ba to yanzu idan muka yi sannan idin sai mu ce shi fa sannan idi akwai ainihin sifan da yake karɓa wanda sannan roƙon ruwa baya karɓan wannan sifa sannan idi yau mutina ne ranar ado ne ranar farin ciki ne ranar kaza shi ko saurin sallar roƙon ruwa rana ne na fushi fushi rana ne na nuna kushu'i rana ne na kaza kaza da sauransu kaga an ce a yi idi a yi roƙon ruwa akwai wasu mutsakan da ba za a samu ba dan ba so ka sa tufafi masu kyau ranar iskisa ranar idi kuma ana so ka sa sabin kaya kaga ka sa sabin kaya ka fito an zo an yi idi sai an ce a yi iskisa ranar dole ce ko ka rasa wannan musabin ko dole ce ka koma saboda haka yake wa ukira istisa'u yawmin akhar kawai an yi irin a ci gaba da farin ciki a gama in Allah ya ce mu gobe shi a bisa ajiya istisqa faslun sunnal istisqa'u al sunnan da shayar da fari shine roƙon ruwa lizar'in ma'ana sallafa an sunnan ta sallar roƙon ruwan lizar'in domin ainihin shuka shukan nan in ma a ce ba a samu ruwan da ma za a yi shukan ba za a iya fita a je a yi sallah a roƙi ruwa wai ma ce an yi shukan amma shukan yana cikin kishin da ana tsoron in ba a samu ruwa ba shukan zai mutu shi ma ana iya zuwa a je a yi roƙon ruwa don wannan au shurbin ko au shurbin ko kuma neman sha ko ba lokacin ainihin shuka ba ne jama'a suna cikin kishi an bincika duk inda za a samu ruwa babu sai a fita istisqa inda Allah shi ya san yadda zai ba mu ruwa a cikin ainihin lokacin da ba ma damuna ba sai a fita a je a roƙi ruwa shi wannan ruwan binaharin ko a ainihin kogi ne kuka rasa ruwan au gairihi ko a wani shi wani lokaci rijiyoyi ma za su iya kajewa wani lokaci ruwan kogi zai iya janyewa wani lokaci ruwan korama zai iya zama babu to duk wannan in ya faru za a iya fita a je a yi roƙon ruwa kaga ashe istisqa ba ruwan sama ne kaɗai ba a duk inda ake samun ruwa in an samu matsala ba samu ruwa wurin ba za a iya fita a je a yi sallah dan Allah ya kawo ruwa ta wannan gurin jama'a su rayu wa in bi sabinati kuma shi sallan roƙon ruwa ko a jirgin ruwa za a iya yi kaga jirgin ruwa kam shi baya ma motsi akan ruwa baya motsi shi akan ruwa ko to duk da kana kan ruwan za ka yi istifa saboda me saboda ba mamaki ruwan da kake kai din ba zai shawo ba ko ruwan gishiri ne ko ruwa ne mara daɗi wanda ba zai yi shawo ba sai ku roki Allah Allah ya kawo muku ruwan daɗi ko kuma kuna cikin jirgin ruwan mai daɗi ne amma ba zai yi ku fito a jirgin ku ɗebi ruwan ba nan ma duk kuna iya yin salatu al-istighfar shi wannan sallar rakata ne raka biyu ake yi kuma jaran karatun shi a bayyane ake saboda yana da kutuba in kun lura sallar roƙon ruwa yana da kutuba saboda haka ake yin ainihin karatun shi a bayyane ko kurira kuma shi sallar roƙon ruwa ana maimaita shi amma shi ma maimaitin ba maimaici na take ba kaga sallan kusubu shamsi ba a maimaita shi an yi ɗaya tsari sallan ainihin kusubul kamari ana maimaita shi a take biyu sallama biyu sallama biyu sallama shi ku ainihin sallan roƙon ruwa ana maimaita shi amma ba a rana ɗaya ba yau in kun yi sai ku saurara in an amsa Allah ya kawo ruwa alhamdulillah in ba amsa ba ka ɗauki lokaci za a iya fita a je a yi walau min aras ko da ana ta maimaitawa ne har zuwa lokacin da Allah zai kawo ruwa wa kharaju duhan kuma za su fita zuwa sallan roƙon ruwa ne duhan lokacin hantsi bayan rana ta fito ta daga sannan za a fita salatu istisqa mushatan kuma ana so mutane su fita da kafa kar kowa ya hau abin hawa ranan ana so kowa ya nuna wa Allah gazawan shi da kaskancin shi da rashin kusan shi saboda haka a tafi da kafa bifazinatin kuma ana so a tafi bifazinatin a biki-biki malam buji-buji kowa ya sa tufafin da shi ne kasancaccen tufafi a wajen shi wannan kuma ya danganta da kowane mutum ba wai za a ce kowa ya sa riga mai shirwaye ko riga mai annaciya ko riga mai kaza ba wani yanzu rigar ta ita ce kasancacciya ta ce kuri a duka a wajen wani saboda haka kowa ya sa gwargwadon nashi kwarai inda yanzu alƙali nan ba mamaki yanzu wata rigar da zai sa ya ce take kaskantacciya ba wa maki ni an ba ni take guri a daka saboda haka kowa zai sa kaskantacce ne a gurgudan shi aha ba ka sa gane da san tabba ne ba gane bi fasilacin wata kashu'in da kuma nuna kaskanci ana so kowa ya tafiya salin haka kaman ma ba za ka iya taka kacan ba irin duk an jiga ta din nan ba shi a nuna wa Allah matsayin da muke ciki to kowa kar a nuna ainihin rafariya mutum ko ya tafi da babbar mota ko ya tafi da wani abu a kowa ya nuna kaskanci a rika tafiya bisa kashu'i mashariku sannan dottawa tsofaffi kuma duk ana so su fita roƙon ruwa tun da Allah ya kawo ruwan tare za mu sha da su wa muka ja lafin da tsofin mata duka ana so su fita roƙon ruwa wasu biyatun haka nan yara ƙanana ma duk wanda zai iya wanda yake da hankalin da ya san ibada ko da bai balaga ba ana so duk a fita da su amma la man la ya akilu minhum banda wanda ba shi da hankali daga cikin yara ɗin yaro ƙarami ɗan jinjiri wanda bai san abin da ake ba kar a fito da shi a walar da shi a bar shi ya huta a gida kuma samu shi ma zai shi wabahimatun banda dabbobi wa haidun banda mai haila saboda kaga ita mai haila a idi tana fita don ta halarci addu'a ne shi kuma wannan ana yin sallan ne ita ko mai haila ba ce ta sallan ba saboda haka duk wannan ba musabi ne su ta wala yumnau zimmiyun ba za a hana kafirin amana fita ba irin kafirin amana da muke zaune lafiya da su ranar fita sallan roƙon ruwa idan aka sa rana su ma a yi shela ranar su fito gaba ɗaya a je a haɗu. Wan da amma shi kafirin amana ko kuma kafirin amana an je roƙon ruwa kar a cuɗe tsakanin su da musulmi a ware su. Tunda ibadar mu daban-daban ne, mu muna ibada ne na sallah da kuduba mai tsari ko su kuma yawanci ibadar su da ihu ne da ganga da kaɗe-kaɗe. ba a hana su yin irin ibadan da shi yake zama ibada a zuciyarsu ba amma in an je a ware sai a ware musu guri can su je su nasu mu ma mu namu mu roki Allah gaba daya Allah ya shayar da mu amma la biyaumi ba za a ware musu yini ba a ce wai to yake ne abu abin da za a yi ko musulmi ku fita ranar juma'a ko kuma yahudawa su fita ran asabar nasara su fita ran ladi to Allah ya ba da ranar litinin fa na waye ci haka za a ce su ma suka yan kai ba samu ba asabar ma babu amma ranar lahadi muna yi kaga ran isma an samu saboda haka kar a ware musu rana kawai mu fita gaba ɗaya dukkan mu bayan Allah ne dukkan mu ruwan muke so dukkan mu mun samu ruwan tare za mu sha saboda haka mu fita gaba ɗaya mu je mu yi ibadan gaba ɗaya mu dawo tare kar a yadda a ware wani wani lokaci saboda Allah zai iya jarraba zai iya kukuje ku roka din Allah ya amsa amma kuma ya dakatar da amsawan sai wa'ancan su roka sannan su a bayar ana bayarwa ka ga mai karamin imani sai ya samu matsala saboda haka na biyo ne za a ware su amma ba za a ware su da wata yini ba sun makaɗa ba sannan imamin idan ya gama sannan roƙon ruwa zai hudu ba kan idi kamar hudu ban idi ya zauna sannan ya tashi huduba sannan ya sake zama sannan ya sake tashi ya huduba wa buddila takbir bil istighfar sannan a sallan idi in ka lura hudubobin sallan idi a farkon huduban da tsakiyar huduban duk ba ana sai kabbarori ba to zai canza wannan kabbarorin da istighfar a farkon huduban sallan roƙon ruwa zai yi wace istighfari sannan yana cikin huduban ma zai yanke ya ƙara istighfari sannan ya ci gaba da wannan huduba ɗin وبالغ في الدعاء آخر الثانية سنة لمن يسمتك في الدعاء cikin addu'a akhirat saniyati a ƙarshen ta biyu hudu ba na farko ya yi hudu ba na abin da ya kunshi hudu ba amma hudu ba na biyun a ƙarshen ta ana so ya isa matuƙa wajen yin addu'a wajen ɗauke wannan musibar da ake ciki mustaqbilan sannan limamin ya zamo yana fuskantar alƙibla bayan ya gama mutane hudu ba sai ya juya ya fuskanci alƙibla sun mahawwala riga'ahu sannan sai ya juya mayafin shi yaminahu ya tsarahu yadda juyawan zai zama gefen dama ya dawo gefen hagu gefen hagu ya dawo gefen dama kaji ya zama bai bai kenan yanzu misali idan da ka kifa ainihin mayafin naka haka ne yanzu ya ce nan din nan ya dawo nan nan ya dawo nan ba tare da kayan tankis ka dago na ƙasa ba kaga kenan za ka juya shi bai bai nan din nan sai ka juya ce da wannan nan sai da wannan ka biya zama bai sai ka ci ba kaga wannan ya zama fa'al kenan wannan abin an yi shi ne da fatan yadda muka juya mayafin nan Allah ka juya wannan wahalar ya zama mana ni'ima bila tankisin ba tare da sunkuyarwa ba ma'anar sunkuyarwa ba tare da dago kasa ya dawo sama sama ya dawo kasa ba saboda abin fa'al ake yi idan ka dago kasa ya dawo sama sama ya dawo kasa kamar kana nufin Allah dukkan manyan manyan nan namu ka ruso su kaza wayannan kaskantattun Allah duk ka daura sa kanmu abin shi ma fa'al ne saboda haka ba za ka yi haka ba kawai za ka ciwo mayafin ne gefen dama ya dawo hagu hagu ya dawo dama bila tankisin ba tare da kasuwar ka daga kasu ya da sama waka zari jaru haka nan maza kadai a rijalu fakat maza kadai za su juya banda mata shi ma a nan wanda yake da mayafi kadai wanda yanda yake da babban riga balle mutum da yake da kuka kan wannan ya kokari juya duk ba a ce ba kawai mayafi ake so a juya wani jibin kudu batun wani jibin kudu batun an so yin kudu ba bil ardi a kasa ranar sallar roƙon ruwa ana so ainihin tafashudin ya zamo ainihin gaba daya limamin da kanshi ba a so ya hau mimbari dinnan ka lura hawa mimbarin shi ma nuna wani matsayi ne to a ranar ba a so ana so limamin ma ya tsaya a kan ƙasa ya hudu ba ba tare da ya hau mimbari ba wasu ya musala saki ayyamin hakanan ana son yin azumi kwana uku kabla kafin a fita roƙon ruwa kafin a fita roƙon ruwa an sa rana ka daidaici kafin zuwa ranar da kwana uku ka ɗauki azumi. Wa sadakacin kuma ana so a yawaita sadaka kafin a fita roƙon ruwan tunda za a fita neman gafara ne muna ganin zunubanmu ne yasa Allah yana mu ruwa za mu fita tuba to ana so a yi takadin na ainihin azumi da sadaka kafin a fita Wala ya amuru bihi mal imam amma shugaba ba zai umarni da wannan abubuwan ba ya ce to jama'a za mu fita roƙon ruwa ran laraba saboda haka kowa a garin nan da haji litinin talata ya tashi da azumi ba yadda ba kawai zai mutum in ya karanta musabi ne azumin sa wanda bai azumi ba ba za a ce dole ba imam ba zai umurni da yin azumi ko da umurni da yin sadaka ba duk da wasu malamai sun ce wajen sadaka ne an yadda ya umurni azumin ne kare ta kuma jama bal bi tawbati yace kawai zai umurni da atuba ne zai umarni da cewa jama'a muna ganin ta wannan musibar da ya same mu yawan zunubin mu ne saboda haka dan Allah jama'a kafin abu ta roƙon ruwan nan jama'a kowa ya tuba waraji tabi'atin jamiyar da ainihin zalunce zalunce imam zai umarni cewa dan Allah jama'a duk mutumin da ya san akwai haƙƙin wani da ya danne dan Allah ya kokari ya yarbar da haƙƙin shi saboda za mu fita ne mu je mu sallah mu tuba ga Allah bai kamata za mu fita tuba kuma ya zama akwai wasu azzalumai a cikin mu wanda ba su yarwa masu haƙƙi haƙƙin su ba to duk wannan imam zai umarni da shi وجاز تنكل قبلها وبعدها kuma shi sallar roƙon ruwa ya halatta a yi nafila kafin roƙon ruwan da bayan an yi roƙon ruwan ba kamar idi ba ne kaga idi muka ce an fita ba a son yin nafila kafin idin da bayan idin shi na roƙon ruwa za ka iya nafila kafin sallan da bayan sallan waktara ikamata ghairil muhtaji imamu lukani a karan kanshi dama mun ce ai in ya kawo shi da sigar fi'ili abin da ya zaba ne shi da kanshi ko to imamu lukami ya zaɓi a maganganun malamai din ya zaɓi cewa wanda ba masu buƙatar ruwa ba ma za su iya fita su yi sallar roƙon ruwa bi mahallihi a nan inda yake a garin shi li mutajin ga wanda yake buƙata a wani gari yanzu misali muna garin nan ya ga ce tab ai karo yanzu amfani yana ta lalacewa jama'a ana cikin yunwa ana cikin wani hali sai mu ce to yanzu abin da za a yi da mu Allah ya ɗauke mana wannan musiban mu fita rana ta za mu je mu yi sallar roƙon ruwa don Allah ya ba wa mutanen Kano ruwa. Imamu Lukan ya ce ya halatta a yi irin wannan fitan. Gairi mutaji bi mahalli bi mutaji. To wannan Lukami kenan ba to kama zai shi kuma kala imamu maziri shi ma ya ce a karan kanshi ya ce maganar lukamin nan wa fiye na yake fihi nazarin maganar lukami akwai nazari a ciki saboda me saboda ba taɓa samun salaf sun yi ba marigaya na kwarai ba taɓa samun wanda su ba su suke bukatar ruwan ba suka fita suka je suka yi roƙo don wasu su samu ruwa ba sannan kuma banda sallar roƙon ruwan ai akwai wasu hanyoyi na taimakawa ƴan uwan na addu'a saboda haka shi imamul maziri ya ce sai dai a musu addu'a amma ba za a ware rana a je a yi sallah don wasu ba saboda za ta bi lufi kin